الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙara tattara haɗuwarmu a wannan gidan talabijin mai albarka na sunna tv domin ci gaba da shirin da muka fara na tarbiyyar yara a musulunci a cikin littafin tarbiyyatul auladi fi do'il qur'ani was sunna ko fi do'il kitabi was sunna wannan kenan shine shiri na bakwai a cikin shirin giyan karatutukan da muka gabatar insha Allah wannan shine kaset na bakwai kenan idan ba a manta ba a satin da ya gabata malam ya faro muna bayanin hukumce-hukumcen abin da ya shahi sanya ma yaro suna mun gani akan cewa suna mafi soyuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shine sunan da aka danganta shi zuwa gare sa ma'ana abdullahi abdulrahman abdulmalik har zuwa abin da ya kama da haka sai yana bi mishi baya sunayen annabawa ana so a sanya sunayen annabawa irinsu ibrahim irinsu musa irinsu isa irinsu muhammad sallallahu alaihi wasallam sai bayansu sunaye wanda suka kumshi ma'ana mai kyau kamar irinsu sunayen harith da hammam sannan kuma sai ya karanto muna hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna Allah yana kyamar sunaye wanda ba su da ma'ana kamar irin su sunan harb da irin su sunan hammam inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ma idan ya ga mutum da mummunan suna wanda baya da ma'ana mai kyau shi da kanshi yakan canza mishi wannan sunan to kenan za mu dora daga inda muka tsaya har yanzu bayani akan abin da ya shafi hukumce-hukumcen sunan tama yara sunaye malam ya ce wa kadalikal asma'ul lati fiha tazkiya yana daga cikin sunayen da ba a so makruhi ne sanya su sunayen da a cikin su akwai tazkiya abinda ake ma tazkiya shine kambamawa da nuna isa ko kuma da tsarkake kai shine ma'anar tazkiya an abi hurairah radiyallahu anhu ya zo daga hadisin abu huraira Allah ya da shi anna zainaba lallai zainab ka nasmuha barra sunanta na asali ya kasance ana ce mata barra barratu me ma'anan barra shine mai yawan bauta ga Allah maɗaukakin sarki kun ga akwai taskiya a ciki akwai kamba makwai akai yaban kwai a ciki faƙila sai aka ce masa tuzakka nafsaha ana sa an sa mata wannan sunan ne don a nuna ta tsarkaka daga sunanta fasammaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya sanya mata zainabu zainab ga sai manzon Allah ya canza mata da suna zainab anan nake so in faɗakar da mu cewa suna ba ko da yaushe bane ake lura da ma'ana domin su da zaka ga mutum ya kira ka ni ina so in san suna khadija me ma'anar sunan khadija a'a akwai sunayen da ba ma'anansu ake kallo ba mai asalin sunan ake kallo idan ka ɗauki sunan fatima sunan khadija sunaye ne wanda a ma'ana ba za ka ce ba ga ma'anansu ma'ana mai kyau fatima wanda aka yayi to kun ga duka ba su da ma'ana isassa to amma ana sa sunan ne don saboda asalin masu sunan mutanen kirki ne to shine wannan kenan suna ko bai da ma'ana idan ya kasance mai sunan mutumin kirki ne abun koyi ne to sai a sa sunan tafa'ulan an yaqtadiya bihi za ka sa sunan da niyan Allah ya sa ya yi koyi da mai sunan in ka sami sunan ɗanka suna Muhammad ko ka sami shi Ibrahim ba za ka tambayi mai ma'anar Ibrahim ba na sami shi sunan ne don gurin ya yi koyi da wa da Ibrahim alaihi salatu wasalam wannan shi ne kenan mala ya ce wa kanat juwairiya ismuha barra haka kuma juwairiya asalin sunanta barra فحول رسول الله صلى الله فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها الى جويريه sai manzon Allah ya canza sunanta zuwa juwairiya na juwairiya kamar wadda take tana lizimtar masallaci ko tana lazimtar ibadar Allah maɗaukakin sarki wa kana yakrahu an yuqala ya kasance kuma yana kyamar a ce kharaja min indihi barra ta huta daga wajen sabarratu ma'ana yana daga cikin abin da yasa ya hana wannan a takaice abin da kenan sunayen da su kamshi taskiya yabo na musamman makruhi ne ba haramun ba kamar irin su sunayen nasiruddin shamsuddin salahuddin da abin da ya kama da haka duka sunaye ne idan mutum ya saya su ba a ce ya yi laifi ba amma sai dai da a sanya wanda ba su musu suka yi alkhairi wannan shine kenan insha Allah kamar yadda wata munazara ta haɗu tsakanin al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala kun san sunansa da gaskiya shine Nasiruddin Nasiruddin to yana daga cikin da suke kirarin irin wannan sunayen akwai taskiya makruhi ne sanya su to sai wasu daga cikin masu kalubalantar sa da wannan suka ce to kai ka ce makruhi ne sanya irin wannan sunayen masu taskiya to kai ai sunanka Nasiruddin mai taimakon addini akwai tsarkake kai sai ce to ai ba ni na sanya ma kaina wannan sunan ba an gane da kyau ko shi baya da laifi akan wannan kuma dan me yasa bai canza ba dan saboda ba haramun bane ba kuruhi ne kun ba dole bane mutum ya canza da an samu sa'in sa wannan shine kina Allah ya sa mu gane wa zakar ibn al-qayyim rahimahullah al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa ya ambata akan cewa anna lil asma'i ta'thiran fil musammayat sunaye suna da tasiri akan wanda aka sunanta ma sunan وللمسميات تأثير على أسمائها haka kuma wanda aka sama sunaye suna tasirantuwa da sunayen fil husni wal qubhi a wajen kyawu da kuma munanci me yake nihi da wannan wal khiffatu wa thiqal da kuma a wajen sauki da kuma nauyi kama qila kama yanda aka ce wa qallama absarat aynaka dha laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabi wani mawaki ke cewa mafi yawanci duk wanda ka gani da lakabi to in ka lura ma'anansa shine lakabin ma'ana in ka ga mutum an sanya masa sunan anida mai taurin kai to za ka ga sai ya siffantu da taurin kai in ka ga mutum an sanya masa mai yake da suna harb to za ka ga in ka lura mutum ne mai yawan faɗa to abin da yake nihi alimamu ibn al-qayyim yake cewa sunaye suna tasiri akan mi akan wanda aka sunanta ma don haka kenan idan muna so 'ya'yanmu su ɗabi'antu da ɗabi'a mai kyau to musanya musu suna suna wanda yake mai kyau musanya musu sunaye wanda suke masu kyawu kenan nan ƙalubale ne ga suwa ga wa'anda suke dibin sunaye ga wasan kwaikwayo kin ga wani suna saifullahi a cikin filim a cikin wasan kwaikwayo kice zaki sama ɗanki haka gurin kimi ɗanki koyi da wannan ɗan wasan kwaikwayon to shi wannan dan wasan kwaikwayon abin da nuna muku a cikin fim ba shi wani asalin halinsa da haka kin sama danki wannan sunan zai iya tasirantuwa da wannan sunan mai yawa wanda kika lura da kika sama sunan mashayi ne dan ke tashi mashayi mai yawa hatsabibi ne dan ke tashi hatsabibi kinan bai dace ba mu kalli sunaye ta hanyar mi ta hanyar wasan kwaikwayo abu ne kama da haka Allah ya sa mu gane malici wa kana iyas bin muawiya iyas dan muawiya rahimahullahu ta'ala ya kasance wa ghairuhu da wanda ba su ba yara shakhsa yana ganin mutum fa yaqulu sai yace yambagi an yakuna nasmuhu kaita wa kaita ya dace a ce sunansa kaza da kaza ne fala yakadu yukhti sai ya kasance kusan abin da ya faɗi haka yake kasancewa abin da ake ni iyas ya kasance idan ya ga mutum tun kame ga sunan kun tun kame a gaya mai sunan sai ya ce kai wane sunan kaza ya kamata a ce sunanka shi akwai ce mashi ai dama haka ne sunansa kawai ya ga wani mutum mai kyau sai ce kai kai sunan da ya dacewa da kai shine Yusuf sai a ce a dama sunana Yusuf kamar ya ga wani mutum mai yawan ibada sai ya ce kai sunan da ya dacewa da kai shine shine Juraij sai a ce a ai ku sunan shi Juraij ko kuma kaga ya ga wani mutum mai bauta mai yawan biyayya ga iyaye sai ce wannan sunan shi kamata ya ce ya kasance Uwais sai ku ce ai ai ku sunan shi Uwais wannan shine kenan bayan wannan kuma kamar misali ya ga wani mutum da muke da suna da ƙarhi sai ce ka ya kamata a ce kasance sunanka umar sai a ce aiku sunansa umar ma'ana wanda suna ɗaya daga cikin abin da ake ce ma muke da suna kamar almuwafaqat kawai mutum ya faɗi ya faɗi wani abu sai a yi daidai ya kasance kuma haka ne wata ran Allah yana ba bayu haka kamar yadda Allah zai ba wasu mutane iya fassara maholki ga in kai mahulki ya fassara maka sai zaman to haka to haka shine kenan ba tabbas bane dan kaga mutum ka ce suna kaza ya dace da shi ya kasance haka nan ne wannan shine kenan yace wa sa'ala umar ibn al-khattab rajulan umar dan khattab ya tambayi wani mutum an ismihi game da sunansa faqala sai yace jamra sunana kinkashin wuta faqala sai yace wasmu abika sunan babanka fa yace shihab taratsin wuta shihab shine ma'anar wannan mikin suna ɗaiɗaiɗaikin wuta nan da yake tashi an kunna wuta wanda shine gidan taratsin wannan wuta ko ɗiyan wuta qala man daga wani gari kake qala min al-hurqa daga gobara nake sunan garin su ke qala yace fa manzilika to a masabkin ka fa ma'ana anguwarka qala yace bi harratin nar ko kuma bahratun nar anguwar mu sunanta tekun wuta kala ce fa aina maskanuka to a wani gida kake kala ce bi zati laza gidan zati laza ma'abuciya harshen wuta shine laza ga duk abubuwan da ya suna da ya zanu ba wanda suke na alkhairi ba ne kala sai umar ya ce idhab faqad ihtaraka maskanuka to ruga ka koma domin gidanka ko ya kone fa zahaba ko da ya tafi fa wajada al'amru kadhalika sai samu al'amarin haka ko da yaje gidan nashi ya kone an gane da ke ko ma'ana sai nuna suna akan mutum yana da tasiri yana iya jawo dalilin wannan sunayen abubuwan da ake aka sa dalilin su su ta faruwa mali yace kama abbara annabi sallallahu alaihi wasallama an ismi suhail ila ila suhula kamar yadda manzo Allah ya gai ya fassara sunan suhail zuwa ga sauƙi ila suhulati amrihim zuwa ga sauƙin al'amarinsu yawmal hudaybiya ranar yakin hudaybiya fa kana al'amru kadhalika sai al'amari ya kasance haka suhail ɗaya daga cikin sahabbai wanda bai ya musulunta suka suka musulunta daga baya baya kusa rasulun mun zama Allah sallallahu alaihi wasallam suhail da yana yana yana cikin qurayshawa mushrikai da su manzon Allah suka shirin za su zo yakin hudaybiya ai za su zo a mai suna umara za su zo umara to suna akan hanya sun kai wani wuri da ake ce ma hudaybiya sai mushrikai suka tare suka hana su shigowa a lokacin musulmai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi niyya koda da karhin yaji ne koda da yaki ne sun shiga makka sun yi sun yi umara manzon Allah ko yana so a ce an shiga da sulhu baya so a ce an kai ga yaki mushirikai suka hana su shiga sai suka turo da suhailu akan a zo a yi sulhu wanzu Allah na ganin suhail ne aka turo ce a tun da suhail ne zo al'amarin zai zo da sauki domin sunansa suhail kun ga manzo Allah ya mi ya fassara sunan da al'amarin rayuwarsa wannan shine kenan Allah ya samu gane malike cewa kuma ko haka akai akai sulhu cikin sauki akai sharadi akan shekara mai zuwa su manzo Allah za su zo cikin sauƙi ko Allah maɗaukakin sarki kawo sauƙi ba a yi yaƙi ba da ƙarshe kuma su kahoran suka saba alƙawali da ƙarshe a dalilin wannan haƙurin da suka yi Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama ta buɗin makka mala ya ce alkuniyatu na biyu shine alkuniya ya ake ce ma alkuniya shine a ce ma mutum abu fulan ko ummu fulan baban wane ko mammar wacce shine alkuniya cewa amma alkuniya to fahiyya in kana tayyiba yace hal haka alkuniya ko da yake abu ce mai kyau falaha atharun fi nafs ita ma tana da tasiri a rayuwa wa ikramul lil mukanni kuma girmamawa ce ga wanda aka ma alkuniya kin qala sha'ir mawaki ke cewa ukannihi hina unadihu li ukrimuhu wala ulaqibuhu wasau'atu laqabu yace idan ina so in girma mutum sai in yi masa alkuniya sai in ce baban wane an gane da kyau ko ya ce ita kuma in ina so in munanta ma mutum sai in yi masa lakani sai in yi masa lakabi ce kai mai dogayen kunnuwa kai mai katon kai gani mai katon kai menene lakabi ne shi kun baban wane shi kun menene alkuniya ce ina alkuniya mafi yawanci don girmamawa ne don haka girmamawa ne yana daga cikin rashin girmamawa mace ta kira sunan mijinta kai tsaye baban wani aka kamata a ce wannan shine kenan malai ce wal kunyatu abinda ake cewa al kunya ma sadar bi abi fulan shine duk abinda ya hito daga baban wani au ummu fulan ko uwar wani wal laqabu shi kuma laqabi ma yufhamu minhu wasfun muayyin shine abunda aka fahimci wata siffa kayyadadda ayyananna ga mutum wal aktharu annahu lidhammi mafi yawanci ita lakshi laqabi ana shi ne dan munantawa walidha fal kunyatu karamatun hatta lis-saghir yace dan haka ita yin alkunya girmamawa ce ko da karamin yaro hatta karamin yaro ana yi masa alkunya yace waqad kanna annabi sallallahu alaihi wasallam aba umair manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alkunya ga Abu Umair baban Umair Abu Umair wa huwa saghir yana dan karami ɗaya daga cikin sahabbai ne kanana kenan manzo Allah ya masa alkunya yana karami fa kana yuda'ibuhu sai manzo Allah ya kasance yana masa wasa fa yakule yana cewa ya aba Umair ma fa'ala nughair ya kai Abu Umair ya akai ina nughair shi abu umair wani kani ne na mai suna anas to ya kasance yana da wani tsuntsu da yake wasa da shi da ake kima tsuntsun nugair to yana son tsuntsun nan sosai sai tsuntsun ya rasu to ba za Allah da in yi shigo sai masa wasa ce aba umair ma fa'alan nugair baban umair ina nugair ba za Allah ya ma yaron alkuniya tun yana karami kenan sai nuna babu laihi ko mustahabbi ne yi ma yaro alkuniya tun yana dan karami kuma mahimmancin wannan gashi nan umar yake cewa wa qala ibn umar radiyallahu anhu wa kana umar wa qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar dan khattab Allah ya dade shi yake cewa ajjilu bi kuna auladikum ku gaggauta yin alkuniya ga 'ya'yanku hatta la tasra'a ilaihim alqabus su dan kada mummunan laƙabubbuka su riga su me yake nufi ya ce in kuka samu yara ku yi saurin yi musu kuniya ku yi saurin yi musu lakabi don saboda kada a yi musu mummunan lakabi bari ba da misalai masu yawa misali kai ne ka aihi da sai ka sanya masa ko kuma kika aihi da kika sanya masa kika sanya mata aisha to su da yawa hausa suna canza sunan aisha sai a ce mi a ce a'i da suna ne wanda yake baya da ma'ana to in ba ki so a ce mishi suna ba ki so a ce mata a'i misali sai ki mata alkuniya ce a zance mata mammawa ne ko kuma a zance mata walida ko misali a cikin dangi ya shahara ana sa sunayen uwa ko sunayen uba to idan kika sama danki ka sama danka misali sunan ma'aifinku to sai kasance mutanen gidan tabbas ba za su kira wannan yaron da sunan shi ba na suna ganin sunan ma'aikinsu ne suna ne mai girma to za su yi zukwalkwalo wani suna su sa masa suna iya su sa masa dan ibro su sa masa ibro ko su canza masa dai wani suna da abin da ya kamata ka suna wanda baya da kyawu to shine sai umar yake kai gaugawar sa musu suna mai kyau laƙabi mai kyau kamar misalin a ce mishi walid walid ma'ana ma'aifi ko abba ko abin da ya kama da haka kenan dai a takaice dai baya dacewa yi ma yara ko da ko kanana ne sunaye wanda ba su da kyau sunaye wanda ba su dace ba akwai sunaye masu yawa zaka ga wani ana ce mishi baban mammai wani ana ce mishi abartami wani ana ce mishi boloko ga duka wannan ba su dace ba su dace ba domin wannan suna iya su tasiri daga ga yaron ko a sa ma yarinya suna daso ga shine yarinya ta taso ta zama to 'yan duniya sa mata ɗan iburu ya taso ya zamanto ɗan ban dariya ko a sa mishi mai yake da suna suna wani ɗan daudu ya taso yaro ya zamanto ɗan daudu to duka wannan yana da kyau a kula da wannan a takaice yana daga cikin haƙƙin yaro a kula da sanya masa suna mai kyau kuma kada a yi masa laƙabi mummuna wanda in ya tashi baya so asali musulunci ya hana mu Allah maɗaukakin sarki ke cewa wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bis bi'sa lismul fusuq ba'da iman tir da sunan fasikanci bayan imani ma'ana yana daga cikin gigarama ka kira mutum da sunan da baya so yana ɗaya daga cikin lahihuka wanda suna ɗaya daga cikin ma alkaba'ir Allah ya ba mu ikon kiyaye wannan insha Allah jayyid wannan kenan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da suka ta'allaka da mi suka ta'allaka da mai da suna da yaro lokacin da aka aihe sa yana jariri kaɗan kamin aka yi da suna to a nan zan so in zano mana wasu abu daga cikin malaman tarbiyya suke ce ma isu tifl ko atfal ma'ana wasu abubuwa da yara suka keɓanta da su wanda ana so mutum kamin ya aihu ko bayan ya aihu ya san da yaro yana da wannan siffar yana da kyau a kula masa da wannan khasa'is kin na farko suna cewa kathratul haraka wa adamul istikrar yaro yana ɗaya daga cikin abin da ya shahara da shi siffanta da shi shine yawan motsi da rashin zama wuri guda haka kowanne yaro haka Allah ya tafi sai dai wanda yaran da wasu wanda su wanda haka Allah ya halicce su amma mafi yawancin yara haka ne a ɗabi'ance yaro haka aka san shi da rashin zama wuri guda ko da yana jariri za gani tana mai tana halbe halbe to kenan me yake nuna mana wannan a duk lokacin da aka ga yaro rashin motsinsa ya yi karanci to a bincika tana iya baya da lahiya ko kuma akwai wata matsala dai kenan abin murna ne a ga yaro yana mi yana yawan motsi na gaba shiddatu at-taqlid yaro yana da tsananin koyi abin da ya ga ma'aifinsa yake yi shi ne shi yake yi na shiddatu taqlid idan ya ga an yi wani abu zai yi a cikin talabijin ya ga ana kaza to zai yi kenan ka kula ba komai kai kamata ka bari ɗanka ya kula ba a talabijin ya ga ana yi shi ma zai yi ya ga ana busa taba shi ma zai zama yana birge sa ya busa na gaba shine al'inat shine taurin kai yaro yana da taurin kai yaro sarki ne kenan wannan siffar yaro kowanne yaro na da ita sai dai ta wani tahi wani to kenan kada taurin kai ya taurin kan yaro ya kai ga har a bige sa har a ji masa domin abu ne wanda shi sai ya yi shi ɗabi'a shi ce haka Allah ya yi shi akwai lokacin da zai bar mi zai bar wannan kin zai gane da cewa kuskure ne na gaba shine adamu tamyiz baina sawabi wal khata sifar yaro ana daga ciki baya iya bambanta daidai da rashin daidai kenan me ake so anan idan yayi daidai sai a nuna masa a ka yi daidai ka sanya haka nan in yi kuskure sai a mishi a ce a aka ka sake haka nan wanga ba daidai ba ne kenan tun wannan lokacin ake mi ake nuna ma yaro abin da yake daidai da abin da yake mi da abin da ba daidai ba kada ya zama to mu kullum kuskuren yaro kawai muke kallo ba mu dibin daidansa in muka yi haka mun yi mi mun yi kuskure domin zai ta ɗauka duk wancan abin da ya daidai shi ma duka ku ba komai ba ne na gaba shine kasratul as'ila yawan tambayoyi daga cikin siffan yaro yawan tambayoyi shi tura suke ce ma curiosity yaro ka yana da haka siffan yaro take to ita wannan siffar abin da ake so shine yaro idan ya tambaya a bashi amsa sai idan ya kasance abu ne wanda ke na kumiya wanda ko kuma hankalinsa baya ɗauka kun ba a so yaro idan ya tambaya a bashi amsa da sabanin haka domin zai rike zai tashi akan abu kaza an ce mini kaza ne to haka zai haka zai ɗauka a koda yaushe misali yaro ya ce wane ne Allah kada ku ce kai kai a a ba shi amsa Allah shine wanda ya halicce ni wanda ya halicce ka shine wanda ya dace a bauta ina Allah yake a ce mishi Allah yana sama misali to duka wannan kada a ce me kira suna ya Allah yake a wannan wannan abu ne wanda sai an je lahira ake ganin sa kina ana so a bayaro amsa kada a kwagire shi a hada shi wanda abu ne wanda ke dabi'a sace na gaba shine zakiratul hadda shine yaro yana da daga cikin abin da ya shahara da shi shine yana da kaihin kwakwalwa mana yana saurin mi yana saurin rike abu an gane da kyau ko shine alamu suke cewa a suke cewa ta'allumil waladi kan naqshi ala hajar abin da yaro ya koya kaman abin da aka sassaka da duki ne abin da aka zana akan dutse abin da aka zana akan dutse ba zai mi ba ba zai goge ba sai idan dai an zo da ƙari da yaji an goge shi shi kuma na tsohuwa kalkitabati alal ma kamar rubutu ne akan ruwa kini shi sa malamai suka ce wannan mata wannan matakin na yarinta ana so ai kokarin sa ma yaro abubuwa da yawa ya haddace su ko da ko a ce bai san me ba bai san ma'ana shi suke da suke ce ma tahfizun bila wa'i ma'ana yaro ai ta sa ya haddace ko da bai san ma'anan abun ba ne shine lokaci mafi dacewa na sa yaro ya haddace alkur'ani mai girma ya haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jayyid na gaba shine hubbu tashji yana daga cikin siffan yaro yana so a rika a rika yaba shi a rika karfafa shi kai masha rugo rugo kaga misali so zaka gani lokacin da yaro yana yana koyon tahiya idan kasance ba a yaba shi ba a ba a kangama shi ba a karfafa shi sai ta zaman shi kenan zaka gani an tara shi sai taho taho taho rugo rugo rugo a kaza a doke shi a rungume to duka wannan yaro yana son haka yaron da baya samun wannan mafi yawanci irin su ne suke tashi da bakin rai da abin da ya kama da haka yaro yana son nishadi a zan nishadantar da shi na gaba shine hubbul la'ibi wal marh yaro yana shahara da son wasa da a harkar farin ciki daga yaro yana karami shi kadai yana dariya ko ba a mishi ba zai yi an gane da ke ko to kinan yaro yana sa shi yasa ake son yaro lokacin da ke yaro a rika son shi kayan wasa kayan wasa inda dama a samu ma yaro gani turawa sun shahara da wannan kayan wasa iri-iri musamman kayan wasa irin wanda sai ya kaman zai yi ne kuma ya lalata ya gyara ya bata an gane da jago kisa suke cewa yana ɗaya daga cikin siffar yaro shine yana son at-tarkibu wal al-ibtali wat tarkib ma'ana ya hada kuma ya bata ne zaka ga yaro an so masa mota ya cire mata tayoyi kuma daga baya sai ga yana mai yana kokarin mai da tayoyin nan in baka san ɗabi'a yaro ba sai gwagire sa gashi nan ka ka lalata ba haka siffar shi take wannan kuma shi zai sa kaman wasan nan da suke yi tana ƙara musu kaihin ƙwaƙwalwa tana ƙara musu idan sun tashi sun shiga matsala sun san me sun san inda za su yi su walwale wannan matsalar su hidda kansu daga cikin wannan matsalar kinan kada a hana ma yaro mi a hana ma yaro yaro wasa da abin da ya kamata haka tana da ma yaro wurin wasa iyaka a wurin wasan ne an ga ya kuskure sai a gyara mishi da abin da ya kamata haka na gaba shine annumu lugawi sari'un lokacin da mutum ke yaro ya yi saurin iya yare ya yi saurin iya yare isa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a Madina ga yana rayuwa tare da Yahuda su kuma Yahuda akwai yaran da suke Ibraniyanci manzo Allah ya zabi ɗaya daga cikin ƙananan sahabbai da tura sa wajen ya koro ya koyo ya koyo Ibraniyanci da Siriyaniyanci ina tsammani da yake cikin 'yan watanni ko shekara ba cikin 'yan watanni ya iya yaran rubutawa da karantawa komi da komai kenan wannan shine kenan yaro kenan a wannan lokacin shi yasa ana so a koya masa yaran da ake so ya iya in larabci ne a zanyi masa in hausa ne a zanyi masa turanci ne a mikir suna a zanyi masa zai yi saurin rikewa kuma kada a rike juyi ma yaro magana ma'ana kaman ana cewa ana so a ce mishi tashi sai a juye magana a ce tafti kaman yadda magana take haka ake so a zangaya masa ko da shi haka yake faɗi kada a shi ma in za a faɗa mishi a faɗi yadda yake faɗi an gane kyau sai a gyara kin kada a faɗi da gwarancin da yake faɗi a gyara mishi wannan shine kin na gaba shine a ke suna hiddatu linfi'al shine ma'anan zahir rai abinda ake ma al shine kaman duk abin da ya shahi wani reaction hakan ga kaman tsoro kaman hushi kaman kishi duka wannan suna daga cikin hidatul fi'al kenan tsoro shi yasa a lokacin da yaro yake yaro idan yin aka yana tsoron abu kada a yawaita a yawaita tsoro tashi da shi domin zai tashi da siffa ta tsoro yana tsoron abu kada a yawaita su sai dai idan ana so a ladabtar da shi haka za mu gani shi ma a wajen asalibu thawabi wal iqab yanda idan yaro ya lehi za a gyara masa akwai dubaru da ake bi kenan yaro yana tsoron abu kada a yawaita tsorata tashi da shi duk abin da yake tsoronsa a san rika gusa mishi shi don kada ya taso da siffa ta mi ta tsoro bayan wannan kuma shine alghadab hushi yawa hushi shi ma wannan siffa ce ta ta yaro wanda muke da suna bai dace ba a ce dalilin wannan ana kwagirarsa ana kara mishi wannan abokin abin da aka ga yana jawo hushin yaro a rika takaita sa don saboda kada ya tashi da siffa ta saurin hushi da siffa ta saurin zuciya wannan shine kenan insha Allah wannan kenan kaɗan daga cikin khasa'isu al-atfal ma'ana wasu abu da yara suka shahara da su to anan za mu tashi a gaba shine ma da yace tis'a shine al-aqiqa ai an-nusika ma'ana shine yanka da za a yi ma yaro ma da yace thumma ba'da dalika sannan bayan haka yanbaghi lil muslimi an ya'iqqa an waladihi ya dace ga musulmi ya yanke ma ɗansa ya yi ma ɗansa yanka wahiya sunnatun kuma wannan sunna ce ana yi ma yaro yanka wa yara ba yanka ba wadda muka saba ta al'aura a yanka a yi mishi yanka rago na suna kamar yadda aka saba wa yara ba'dul ulama wujubaha wasu malamai ma suna ganin wajibi ne idan yaro aka aihisa a yanke masa rago ya ce anil gulami shatani shi yaro ana yanke masa rago guda biyu wa anil jariyati shat ita kuma mace jaririya ana yanke mata rago guda idan aka ce rago ana nuhin jinsi na rago rago ko tunkiya dukansu ya halatta jahid namiji da mace duka ana yanka musu wannan ya ce tutbahu yau masabi ana yanke wannan ragon da za a yanka ma yaro a rana ta bakwai idan aka ce rana ta bakwai ana nuhin kwana bakwai game da ran da aka aihe sa kenan kuskure ne a ce ran da aka aihe yaro to ran nan ne za a komo a ai biki misali an aihe yaro juma'a a sunnanci a yanda addini ya karantar a yanda sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar ya aihe yaro ran juma'a biki zai kama ne a ranar alhamis an aihe yaro ranar lahadi biki zai kama ne ranar asabar domin aka ce an aihe yaro yaran juma'a aka komo ta juma'a aka yi biki to in aka kilga kwana takwas ne ba kwanan bakwai ba ne kwanan takwas ne ina wannan al'ada ce wadda muka saba da ita wadda yana da kyau musan da cewa a shi biki addini ne idan aka ce abu addini ne ba za a taɓa samun ladarsa ba da amfaninsa sai an yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kenan kuskure ne wanda yanzu an gano ga abin da yake daidai kenan jama'a ai kokari a gyara wannan kada a ce a haka muka saba haka muka isko iyayenmu suna yi domin ba duk abin da iyayenmu bane suke yake daidai suna iya shi kuskure kamar yadda mu kan muna iya mu yi daidai mu yi kuskure yana da kyau a gyara wannan al'adar in an aiki yaro za a kirga kwana na bakwai ne a yi biki ba wai irin wannan ranar da aka aihe sa ba Allah ya sa mu gane kina rana ta bakwai ake yanka rago awi sabi ashar awi rabi ashar ko kuma rana ta ashirin ta goma sha hudu kenan sati biyu ko rana goma ta goma sha hudu awil hadi wal ashirin ko kuma rana ta ashirin da ɗai kenan kwana nawa kenan sati nawa sati uku au ayi yaumin ba da dalik ko kuma kowace rana bayan wannan na kowace rana bayan wannan aka samu ana nuhin ba a samu ragon ba rana ta bakwai sai a bari sai sati na gaba ba a samu ba sai a bari sai sati na gaba to daga sati na na hudu na uku ya kare to duk ranar da aka samu za a iya a yanki kenan ba a kayyade ba sai mai sai sati malai ce adillatu mashru'iyyatul aqiqa dalilai wanda suke nuna halaccin yin layya ko kuma shar'ancin layya shar'ancin yanke mara yanke ma yaro rago da aka aiwa dalili daga cikin qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi kowanne yaro yana da lamuni ne da ke da suna yankan da aka masa tuzbahu anhu yau masabi'ihi wanda za a yanke masa a rana ta bakwai ana kowanne yaro yana da haƙƙin a yanke masa rago rana ta bakwai wa yuhlaku a yi masa a aske masa gashi wa yusamma kuma a sanya masa suna rawahu ashabu sunan idan a yanke masa rago rana ta bakwai a yake da suna a aske masa gashi wai san ma a sanya masa suna sai dai abinda wurin sa suna ba dole bane sai rana ta bakwai korar da aka yi yaro ana iya sanya masa suna domin ya zo a hadisi lokacin da aka yi ibrahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da asuba ya ce musu ran da aka yi sa da asuban da daren da asuba ya ce musu an aiho mini da na sanya masa suna ibrahim manzo Allah ya faɗa musu sunan kenan al'ada ce a ce a yi yaro ba za a gai suna ba sai rana ta bakwai wannan kuskure ne kenan ko kamin ma a yi yaro ana iya a sanya masa suna tun kahin a yi yaro ana iya sa masa suna domin akwai sabai da yawa da manzo Allah ya ma alkuniya bayan sun a hidin kuma suka samu sunayen rawahu ashabu sunan ma'abuta sunan suka rawa ashabu sunan su ne malaman hadisin nan guda hudu al-imamu abu dawud الإمام الترمذي الإمام النسائي ده الإمام ابن ماجه والنسوني أصحاب السنن أي الأربعة واختلف في قوله أنسى مصاباني جمد فإنسى مرتهن بأقيقته معنى مرتهن بأقيقته معنى yana da lamuni ne da layyarsa da yankan da za a yi masa malumin sun yi sabani dangane da wannan domin ma'ana ce kalima ce wadda ba ta da ma'ana a zahiri dole sai an yi mata a tarjama al-ma'nawiyya mai akwai a tarjama alharfiya shine a fasara yan abin yanda ya zo sai a tarjama ma'anawiya shine baya da ma'ana kai tsaye amma sai a fassara sa da ma'anarsa kun san manzo Allah Allah ya bashi jawami'ul kalim ma'ana zai faɗi magana wadda in za a fassara ta za a iya littahi ko za a iya cika takardu wajen fassara ta to malamai sun sun yi sabani ma'ana sabanin fassara na ma'anan murtahanun murtahinun bi aqiqatihi قال الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة rahimahullahu ta'ala ya ce ma'anahu ma'anansa annahu mata tiflan walam yu'aqqa anhu akan cewa annahu idan mata tiflan walam yu'aqqa anhu idan yaro ya mutu idan yaro ya rasu ba a yi masa mikil suna yanka ba ba a yanke masa ragon suna ba lam yashfa fi walidaihi ba zai ceci iyayensa ba ba zai ceci iyayensa ba gani akan cewa yaro jariri in ya rasu aka yi haƙuri yana iya zamantowa ceto ga ma'aifansa to idan ba su yi masa yanka ba su yi masa yanka ba to ba zai cece su ba wa yurwa an qatada ta aidan an rawaito daga qatada har yanzu annahu yake cewa yuhramu shafa'atahu liwalidayhi ana haramta masa ceton iyayensa idan ba zai ceci iyayensa ba dan su ma ba su yi ba ba su biya mishi haƙƙin shi ba na yanka sannan yana da kyau mu san da cewa yaro matukar an aihe su to sai an yi masa yanka ko da a ce ya mutu kamin lokacin kwana bakwai an aihi yaro da kwana biyu ya rasu an aihe sa ya dai zo da rai ko in dai tabbas ya zo da rai to sai an masa mi sai an masa yanka an gane da kyau ko kenan ba dole sai ya kai kwana bakwai ba kun gani wannan kenan ɗaya daga cikin mukhalafat ma'ana abubuwan da suka saba ma me yake da suna sunna mala yace wata fassara kuma ai tanshi'atuhu nash'atan salihah ai tashinsa tashi nagari wa hifzuhu hifzan kamilan da kuma kiyayewarsa kiyayewa cikakka marhunin bidhabhi anhu ya ta'allaka ne da yankan da za a masa ma'ana yankan da za a ma yaro shi zai taimaka wajen yaron ya tashi cikin lahiya sannan kuma ya tashi a cikin garkuwa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa fa kanat al-aqiqatu fida'an yace dan haka shi yanka na rago da ake ma yaro fida'an ya kasance kamar wata yantarwa ce wa takhallusan lahu kamar ana me yake da suna ana tseratar da shi ne min habshi shaitan daga kamu na shaidan lahu da zai yi masa wasijinihi da kuma kason da zai iya sasa ana yankan da ake ma yaro kamar ana yantar da shi ne daga mi daga kason da yaro yake iya sanya sa da kasan da shaidan yake iya mi yake iya sanya yaro kinan wannan shine a kina a wata fasara ta mi ta imamu ibn qayyim al-imam al-khattabi qala al-khattabi al-imam al-khattabi yake cewa ikhtalafa an-nasu fi hadha malumai sun samu sabani game da wannan me yake nufi da wannan ai game da ma'anan kowanne yaro yana da lamunin layyarsa ne da cewa ajwadu ma qila fihi mafi kyawun abin da aka faɗi mafi fassara fassara mafi kyawu da aka yi game da wannan ma zahaba ilayhi imam ahmad bin hanbal shine abin da al-imam ahmad bin hanbal ya tahi akan sa rahimahullah Allah ya ji kansa kala yace hada min ash-shafa'a wannan yana daga ceto yuridu yana nuhin annahu idan lam yu'aqqa anhu idan ba a yanke ma yaro ragon suna ba famata tiflan sai ya rasu yana jariri lam yashfa fi abawaihi ba zai yi ma iyayensa ceto ba kun ga wannan shine babban abin da zai nuna mun da cewa ashe idan aka aihi yaro ko da bai kai kwana bakwai ba za a yi za a yi mishi yanka in ba ku yi mishi ba kinan amfanin da yaro jarirai za su yi ma iyayensu ranar tashin alkiyama na cetonsu na ba su ruwa a ranar da za a kawo rana kusan kanun mutane ba za su mi ba ba za su same ta ba wannan ya kamata a mutane a sanarwa mutane da yawa za ka ga mutum ya samu karuwa ta ya don saboda wannan yaron ya rasu ya rasu a meke da suna kamin ai biki ba za a mishi yanka kun wannan kuskure ne Allah ya samu gane idan muka yi haka mun haramta ma kanmu amfanin wannan yaron a ranar tashi alkiyama mala ya ce وننبه إلى بعض الأمور muna faɗakarwa zuwa ga wasu al'amurra ce innan nusikata mukhtalafun fi wujubiha shi yanka da ake ma yaro an samu saɓani game da wajibcin ta malumai sun samu saɓani wal'ar jahul wujo sai dai magana mafi inganci shine wajibi ce wajibi ne a yanke ma yaro rago lil ahadithin lati ta amuru bi dalika don saboda hadisan da suka zo suna umarni da wannan walam yusrifuha anil wujubi sarifin kun babu wani dalili da ya nuna cewa wannan umarnin an hidda sa daga wajibci abin da yake kaida ce a wajen malaman usul suke cewa a al'amru yaqtadi al-wujub illa bi qarinatin tusrifuhu min al-wujubi ila an-nadabi asali idan manzon Allah ya ce ayi abu to ana nufin menene dole ne sai an yi sai da dalilin da nuna cewa a umarni ne ba na dole ba umarni ne na mi na mustahabbanci an gane da kyau ko to yace hadisan da suka zo akan umarni na ayi me a yanke ma yara rago idan an aihe su umarni ne wanda babu wani dalili da ya nuna cewa ba na dole ba ne na in mutum ya so ne na zaɓi ne na biyu ce inna laha asaran fitan shi a tuttifin yanka da za a ma yaro yana da tasiri a wajen tashin yaron a wajen rayuwar yaron na uku innaha shukurun lillahi azza wa jalla shi yanka ga yaro godiya ce ga Allah maɗaukakin sarki alama ana awa bihi min ni'matil aulad akan ni'imar da yayi ma mutum da 'ya'ya na hudu yake cewa innaha tashmalu zakara wal unsa shi wannan yankan ya kunshi maza da mata da namiji da mace duka ana yi musu yanka kama fi hadithi ummi kurzin kamar yadda zo a hadisin ummi kurz annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta tambayi manzon Allah anil aqiqa dangane da yanka da za a ma yaro fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce anil ghulami shatani yaro yana da shatani ma'ana idan aka ce shat a larabci ana nufin rago ko tunkiya kenan yaro yana da haƙƙi ne a yanka masa da yake da suna ana so a yanka masa a rago guda biyu wa anil jariyati shatun haka ita ma mace a yanka mata guda wala yadurrukum zakaran aw un aw inasan kenan wala yadurrukum dhukuranan aw inasan kuma babu laihi dan kun yanka maza ko mata abinda ake nihi babu laihi dan kayan ka tumkiya guda biyu ga yaro ko kuma kayan ka rago ga mace ko kuma kayan ka tumkiya ga mace babu laihi in rago ko tumkiya ya samu duka ana iya hilaye da ayyanka da su yace wahiya bi manzilatin nuski sannan ita wannan me ke da suna layyakin tana a matsayin yanka da ake ma yaro tana a matsayin layya inda ahli ilmi a wajen ma'abuta ilimi me yake nuhi asali ka'ida ce a wajen malaman fiƙo suke cewa yushtaratu fin nusuki yushtaratu fil aqiqati ma yushtaratu fin nusuki yushtaratu fil aqiqati ma yushtaratu fin nusuki ma'ana duk sharaɗin da ke akan layya to shine sharaɗin da yake akan me yake akan ragon da za a yanke ma yaro abinda ba a so ga ragon layya to shine abba a so ga ragon mi ga ragon suna duk abin da ake so garagon layya to shi ma ana son shi garagon mi garagon suna shi ne ma'ana abin da yake faɗi a nan ya ce fala ya juzu fiha arja don saboda haka baya halatta yanka rago na suna wanda yake arja me arja shine wanda yake da yake da suna gurguntaka an gane da kyau gurgun rago wanda ya kare ko kuma yake dingirisa wala maksura wala maksura ko kuma wanda ta kare idan karyayya karar rago ko karar tunkiya wala marida ko kuma maras lahiya wala aura ko kuma makamniya ita ce aura wadda take da ijiya guda ko wadda ba ta gani da kyau duka ya ce wala yu ba'u min lahmiha shay'un kuma ba a sai da komi daga cikin nama na na suna na ragon suna wala min jildiha hatta fata ba a saidawa yu'kalu minha za a ci daga wannan ragon min ahliha za a ci yadda iyali ana dangin mai yake da suna mai bikin za su ci wa yatasaddaquna su yi sadaka wa yut'imuna kuma su ciyar ma'ana wannan sirri na muna ashe ragon suna yadda ake da ragon layi haka ake da shi kamar yadda ragon layi ba a son masu aibi haka ragon suna ba a son mai aibi kamar yadda naman ragon ya baya halatta a sai da komi daga ciki haka ragon suna baya halatta a sai da komi daga ciki kamar yadda ragon layya ana so a raba sa gida uku rabi a ci rabi a yi sadaka rabi a yi kyauta ba akwai mace tsakanin sadaka da kyauta ita sadaka kamar abu ne za a bara dan kaɗan kaɗan ka san mutum baka san shi baka bashi ita kuma kyauta abu ne wanda za a ɗiba a ba wasu mutane na musamman an gane da kyau ko a nan ne malamai suka ce babu laihi akan mutum ya yi miya da wannan ragon a yi abinci a tattaro mutane su zo su ci wannan abincin babu laihi akan wannan amma ba tattarawa ba ta sahi da ita wannan tattarawa ta sahi da ake yi da sahi a gayyato mutane su zo a zamna a yi addu'a wannan baya daga cikin sunna ba karantarwa ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine babu laihi ka tattara mutane da rana a cikin wannan ragon yana da kyau a tabbatar wannan ragon yana daga cikin abin da aka ci na akwai wanda za a gani in za su yi walima za su tara mutane ragon ba a masa shi a cikin miya a sa ragon me manuhar a ciyar da mutane daga wannan ragon da idan sun ci su sa albarka Allah ya sa albarka shine ma'anar wannan sun ci ragon sunan wane wannan shine kenan jayyid malai yake cewa wa min as-sunan allati hatha alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam halqur ra'si yana daga cikin sunnonin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan su shine aske kai kinan yaro idan aka hisa a aske masa kai sunna ce an gane da kyau ko jayyid amma sai dai wannan za mu gani da ƙarshe sai mu ɗan ƙara bayani akan wannan ƙala ibn qayyim al-imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa yake cewa ƙala abu umar an karɓo daga abu umar ibn abdulbar ɗan abdulbar yake cewa amma halku ra'si sabiyyi inda al-aqiqa amma aske kan yaro a lokacin da aka yanke masa rago yace fa innal ulama kanu yastahibbuna dhalika malamai suna ganin mustahabbi ne an gane da kyau ko a malamai suna ganin mustahabbi ne kina asali ba wajibi bane idan mutum bai aske ba a cewa yayi lahi har akai ga ana kyamar sa ko a sunna ne idan an yi shi kenan yace wa an ali radiyallahu anhu an karbo daga ali Allah ya Allah ya da shi kale yake cewa akka rasulullah sallallahu alaihi wa sallama anil hasan bi shatin manzon Allah ya yanke ma al-hasan da aka hisa rago wa kale yace ya fatima yake fatima ihliqi ra'sahu ki aske kansa watasaddaqi kuma ki yi sadaka bi zinati sha'rihi fidda da nauyin gashin sa na azurfa ana nauyin gashin aka auna sai a hudda azurfa a kyauta da ita wannan bamu da azurfa a wannan lokacin kenan zamu iya cewa mutum zai kaddara ne kaddara dan abin da ka bada kawai ka bayar na sadaka qalat tace fawazan fawazantuhu sai na auna wannan gashin fa kana waznuhu dirhaman sai kasance nauyinsa dirhami ɗaya ne abu ba da dirham ko kuma wani sashi na dirhami ma'ana yana daga cikin sunna a aski ma yaro kai ba a ran da aka aihe shi ba a rana ta bakwai don da aka yanki masa abin ga amma wannan hukuncin mafi yawancin malamai sun tayi akan cewa ya ta'allaka ne da mi namiji na ita mace ba sunna bace a aske mata masu suna ganin ma bai dace a aske mata ba sai idan da wata larura mace kenan ba a mi ba a mata gashi domin ita mace an umurce mu da me an umurce ta da a kula mata da gashinta mace ma asali haramu ne ta aski gashinta in ba da larura ba kenan mace ita ba a mata gashi wannan hukuncin ya shahi suwa ne ya shahi maza an gani da kyau ko musamman idan ya kasance lokacin sanyi ne aski ga jariri rishin aski ga jariri zai taimaka masa a wajen sanyi ya rage shiga a cikin kansa domin shi gashi kamar wani ruhi ne kamar wani wata sutura ce ga ga bubuwar kai da abin da ya kama da haka wannan kinan uwa masu girma a takaice su ne abun da ake so a yi ma yaro lokacin da aka mi aka aihe sa an gane da kyau ko wannan shine kenan nan zamu dan zuwa ga wasu abin da ake cewa mukhalafatul aqiqa ana wasu daga cikin abubuwa da mutane suke yi wanda suka saba ma suka saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen abin da ya shahi suna na yana daga ciki shine qira'atu suratu sharhi lil yake da suna lil hamil shine lokacin da mace take da ciki tana naƙuda kusan tana naƙuda akwai wasu surori da za ku gani ana cewa a karanta mace wanda wannan gaskiya baya da asali ko misalin a ce za a karanta mace ilam alam na shirah laka sadrak kun ga wannan addu'a wannan sura ce wadda ba ta da alaka da addu'a eh ana mace addu'a amma addu'a a zo a yi daidai irin addu'ar da manzo Allah ya karanta daga cikin addu'ar da za a yi mamace lokacin take da ciki shine as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiki a tohuwa a cikin ruwa sau bakwai a bata wa a karanta suratul fatiha kawa bakwai a tohuwa a bata ta sha amma irin abin da ya shahi na a karanta irin su alam nashara a karanta kula uzai da abin da ya duka wannan ba sa da asali daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kuma yana daga cikin kuskure shine tajhizu arrahimi kal janaza ma'aifiyata take ban labarin cewa sun kasance domin ita abuggace ungozo mace a likita ta ce sun kasance ma'aihon mace idan ta aihu ana kula da ma'aihwar a wanke ta a yi mata kaza a yi rami kamar yadda ake ma gawa ana kula da gawa haka ake mata ta ta tambayi na akan wannan shahada da asali ce wannan baya da asali kenan wannan al'ada ce wadda ta sa ma addini addini bai karantar da ma'aihawa wai a girmama ta kamar yadda ake ma gawa ba domin shi wankan gawa da yadda ake ma gawa addini ne kenan duk wani abu da za a ce ma a yi ma haka idan dai addini bai karantar ba kenan menene idan kuskure ne kenan ma'aihuwa da an aihu shi kenan aje kawai a turbuɗe ta ba sai an yi wani wanke ta ba sai an yi wani rami ba kamar yadda ake magawa da abin da ya kamata ka na gaba shine adamu ikhbarin nasi bismil mauludi illa ba'dal aqiqa daga cikin kuskuren da ake shine za a ce ba za a gayi sunan yaro ba sai ni sai bayan an yi suna in gani wannan kuskure ne a can bayan mun gaye sa na gaba shine hanawa da ake a kare kashin layya yanzu shi ma wannan kuskure ne kashin layya kashin aihuwar yaro kashin ragon ragon suna wannan baya da asali a ce ba a karya kashin ragon suna dan yaro yana iya karye yana iya kaza wannan duka wannan duka baya da baya da laihi baya da asali a addini a takaice in wa ana nuna mini lokaci yayi ko ina tsammani insha Allah nan zamu dakata a takaice dai mu san da cewa alkhairu kullu alkhairi fil ittiba wa sharru kullu sharri fil ibtida alkhairi gaba ɗayan sa a cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharri a cikin sa yana gaba ɗaya a cikin kyarkyar abin da manzon Allah bai zo da shi ba kenan suna harakar suna ibada ce mu yi kokari mu yanda Allah ya karantar da mu wannan shi zai samu samu ladar yin haka inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله aha san kanta eh saboda wai karatun da kiran kada ya shiga eh to dai zai shiga a dokan min da mu
Thank you. sarasari